والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلهنا نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك ونفة قنس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعطفة نور تحصننا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفثة الساحرين وفتنة الحسرة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائمين ومن شر الخلائق أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu dan yi magana kaɗan a cikin babin babun addinu yusrun wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ahabbu dini ila Allah al-hanifiyatu samha wata wannan babin yace addini mai sauki ne wata Allah subhanahu wa ta'ala baya son tsanantawa a cikin ibada a cikin komai mun sani dukan mun san hadisin as-salasa wata mutane uku nan da suka je gidan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna thalathata rahtin da'u ila buyutin nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatihi falamma ukhbiru biha ka'annahum taqaluha فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال عبدهم أما أنا فسأصوم الدهر ولا أفطر أبدا وقال الآخر أما أنا فسأصلي الليل ولا أنام أبدا وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بهم قال سأل عنهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا قالوا بلى يا رسول الله نعم يا رسول الله فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني آه wannan ɗaya daga ciki watan misalan wannan suna da yawa a cikin addini wanda yake nuna mana dai addinin musulunci addini ne mai sauki ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya sun tsanantawa cikin komai yana cewa wani hadisi takallafu min al-a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu watan ku ɗauki daga cikin aiki abin da za ku yi Allah subhanahu wataala baya malal watan zamu akwai hadisin da ya shafi malal a gaba zamu karanta shi za mu bayani a kansa insha Allah gwargwado to amma dai abin da yake ake nufi da malal in an jingina shi dan adam shine gajiya da kosawa watan mutum aiki ya yi aiki har ya ji ya gaza ya gaji ba a so a watan hadisin sai da tuna aisha shi ma ina zaton za mu karanta shi ba jimawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla bata mafi soyuwan ayyuka a wurin Allah subhanahu wataala shine wanda aka dawwama a ciki ko da aikin ya zama kaza dan haka dai watan abin da ake so shine mutum komai zai dauka ya dauka da abin da watan a lokacin da aya ta ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha malamai suka ce abin da ake nufi da wus'aha abin da za ka iya kuma ma ka ƙara a kan wannan wata duk abin da kaga Allah ya tallafa bawa ya ce bawa yi to bawa zai iya wannan abin har da ƙari a kan wannan abin shi yasa sai aka kira abin wus'u watan al-yasa'u watan daga minan si'ati watan mutum zai iya shi ya ƙari akan iyawa don haka dai watan ko na filani mutum zai dauka ya dauki gwargwadon abin da zai iya ko wasu azkar ne zaka dauka ka dauki gwargwadon ba wai an ce abin da zaka yi abin da zaka iya ba ta dan Allah subhanahu wataala ya halicci mutum da tsari ba wai gwaninta bane mutum a cewa na baya bacci ba gwaninta bane ba gwaninta bane a ana son mutum baccin ma ya kyautata baccin shine manzaji da hadisi yake cewa wa usalli wa arqudu ba a san a cika cewa kai shikenan kai baka bacci gaba daya sai dai ya dauke ka da karfi a minti 30 minti kaza ka tashi ko da yake ko da yake riyaba wata abin da ake kira riyaba wato idan bawa ya sabar ma kansa da abu yakan zo ya zama ya shiga jikinsa amma ana sabarwa kaɗan kaɗan ne suna ba da misali da abinci idan mutum yana cin abinci loma talatin yana son ya rage cin abincinsa misali ba rana ɗaya ne zai koma ya fara cin loma biyu ko uku ko zai kila fara ragewa wasu ya ce wannan wata zan koma cin noma 28 ya rage har yi wata yana 28 sai wata mai zuwa ya ce na ƙara rage noma biyu zan koma cin 26 kila bayan shekara biyu sai ya sami kansa jikinsa sistem ɗin yana karɓar ya ci noma goma ya wadatu da shi ko biyar misali to wannan shi ma wani abu ne ya zama yana cikin kwaka yana cikin abin da mutum zai iya baya cikin abin da za a ce mutum ba zai iya ba kuma sannan kamar yadda muka sani cikin komai akwai istisna'at wato duk wannan magana da muke akwai mutanen da su sai sun mayi wannan rashin baccin ne suke samun karfi shi kuma ba za ka sa shi a ciki ba shi jikin shi ya riga ya jure ya koma wani tsari daban to amma dai ana son dan adam ya zama yana da tsari a rayuwarsa a lokacin bacci ka yi bacci lokacin hutawa ka huta lokacin aiki ka aiki yawancin wanda suka fi nasara a aiki ba sun yi nasara ne saboda yawan aiki ba sun yi nasara saboda tsarin aiki batan sun tsara lokacin su shi yasa suka yi nasara ba wai saboda suna yawan su tattabo aiki su yi ta ni ba hutu ba yawanci masu aiki da yawa ba hutu ba su suka fi nasara ba a cikin karatu ma ba su suka fi ganewa ba masu tsara lokacin su karfe kaza zuwa kaza lallai zan yi karatu karfe kaza zuwa kaza lallai zan yi ibada karfe kaza haka to wannan ne shine abin da ake nema daga bayi kuma sannan shi ibada abin da wasu ke kallo kamar yawan adadi a ce na ja wani isini dubu dubu ko miliyan kaza duk abin ba a wannan bane duk abin ba a wannan bane abin akwai wanda zai yi daya sai ya fi wannan dubu dubu ko miliyan kaza din shine lan yanala Allah ruhuha wa la dima'uha wa lakin yanalu taqwa minkum abinda Allah yake nema kuma sannan sa'atul ijaba din kamar da duk ma masu yin dubu dubu da miliyan kaza din suka sani shine sa'atul ijaba din wata lahza ce kwara daya in bawa ya dace ne shikenan ya sami abin da ake nema ne da haka dai abin da ake nema wani zai kwana bacci ya fi wanda ya kwana zikiri ko nafila kusanci da Allah subhanahu wataala saboda kila ya baccin ma yayi cikin ibada ne tawakka ne ta qawwa ala ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala Allah saka da alheri amin حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسجدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وانا حديث امام البخاري يا رويته shi daga Abdulsalam ibn Mutahhar shi kuma ya ruwaita daga Umar ibn Ali Umar ibn Ali fatan mudallis mudallis to kuma gashi anan sai yazo kuma da an'ana mun san kuma an anatul mudallisi la tuqbal wato idan muhaddis ya zama mudallis ne kuma ya zama ya yi waya da an ya ce an fulan da ya ce akhbarani ko sami'tu to ba a karban hadisi kuma ga bukhari ya karbi hadisin to amma dai dalili da malamai suka ce yasa imamu bukhari ya karba saboda an ruwaita hadisin a wani lafazi ba wannan ba da sama wato shi umaru ibn ali ya ambaci hadisin a wani wuri daga sama daga ma'anu ibn muhammadin al-hifari saboda haka ko da yake ba dai bukhari ne ya ruwaita ba to amma dai ya nuna cewa babu shakka a watan samanin umar ibn ali daga ma'an tabbatacce ne a cikin wannan hadisi a shi kuma ya ruwaita daga sa'id ibn abi sa'id al-maqburi kowa dai ya san shi shahararren zahirin tabi'in nan bawan Allah wanda shi saboda ya riga ya san cewa gidan shi mai zuwa kabari ne tun a rayuwar shi na duniya makabarta ya goma ya zauna ya rayu a cikin makabari shi yasa ake kiran shi al-maqburi an abi hurairata ya rawaita daga abu huraira radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam qala ya ce inna dina yusrun lalle wannan addinin saukakakke ne addini mai sauki ne ba tanaffu'i a cikin addini ba zafafawa a cikin addini addinin musulunci shi yasa ake ce mata hanifiyatu samha watan shi da tafriqi da ifraqi duka ba a san su a cikin addini mun san tafriqi ko watan tsananin sakaci da addini ba a so haka tsananin tsanantawa cikin addini ba a so addini ana son wasatiyya wala yushadda ad-din ahadun illa ghalaba kuma babu mutumin da zai ce shi ya zuba ya yi mughalaba wajen ya zuba da addini irin duk abin da addini aka ce yace sai ya zo da kaza irin a mafi kurewan shi to duk wanda yake zai ta wannan sai ya abin ya kure sai kaga ya koma ya fandare ko dai ya fandare ya saran ko ya fandare ya mina ko kaga ya lalace ma gaba ɗaya ya bar wannan abin da yake ko kila mutumin mai yawan ibada mai yawan kaza mai yawan sai wata ranka same shi kawai ya fada kace kace cikin wani mummunan sabon Allah ko ko ko a'a sai ka same shi ya koma cikin gulu yana ganin duk wanda baya irin wannan ma kaman ba musulmi bane ko kaman kawari ai ga ga kawari ba wai an fi su yawan sallah bane su fi kowa ma yawan qiyamul layli yawan azumi yawan kaza to amma sai suka koma ma suna ganin sabon manzon Allah ma sun bace wa iyadu billahi suna ganin sayyidina ali radiyallahu anhu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya ya bashi tikitin aljanna suna ganin wai shi ba kan gaskiya yake to kaga ai an gama lalacewa amma sun fi kowa ibada da darajati ana kashe su ma suna sallah an an zo ana yakan su suna sallah wani lokaci suna karatun qur'ani sun fi kowa na ina yawan ba wakin san su da wani mutum ko wasu mutane da suka zo wucewa suka zo gamuwa da su sun zo wucewa sai aka hange khawarij ce to fa ga khawarij kuma in suka san mu musulmai ne ahlus sunna to babu shakka kan mu sai dai kuma a lahira ma kan mu ce to ya za a yi wani ce ku kyale na san maganin su sai su da yake makarantar qur'ani ne masu yawan karatun qur'ani da ibada yace suna zuwa sai yace ai mu mushrikai ne kuma mun ji a qur'anin ku an ce wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ya ce saboda haka shi ne muka zo muna son mu ji qur'ani daga ce a kwarai wannan yana cikin qur'ani akai karatun qur'ani akai karatun qur'ani akai ta wasu karatun qur'ani sai da suka ci sunan su aka ba su abinci aka girmama su ya ce to amma kuma ga yana mun ji bayan kun wuce da kun ce sun ma abliku ma amana ku sai ce a wannan ba gaskiya ne a kai shi inda zai aminta inda ba tsaro shikenan wasu suka shiga gaba wasu suka shiga baya aka raka sai da aka yi su inda ba su tsara kautin komai aka ce to sun iso ba a bari sun sai gida sannan aka juya to haka dai guluwi a cikin addini yake haifarwa don haka addinin musulunci ba a san guluwi fasaddidu ku daidaita a to kullum mutum ya zama cikin kokarin daidaitawa ba cikin kokarin watsawa ba wa ƙarihu ku kamanta ba wanda zai iya irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai iya irin na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai iya shi yasa duk inda Allah subhanahu wataala ya ce ma amarakum Allah bihi ka koyar da hadisi sai ka dace fa atu minhu mastata'tu mastata'tu a saboda mene saboda kamantawa za a iya yi ba za a iya kula abin da Allah subhanahu wa ta'ala wato umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wato kamanta gwargwado abin da za ku iya wa qari wa abshiru kuma albishirun ku kuma albishirun ku idan kuka saddada kuka daidaita kuka kamanta to albishirun ku ko kuwa ku yawaita albishir ga juna ku yawaita albishir ga juna wannan shi yasa hanyar mutanen Allah na albishir ne ba na ba na wa'id bane watan yawaita albishir ga junansu ai kaza kaza kaza mutum mutane za mu sami kaza za mu sami kaza bish albishir dai ba wani abin nan ba wadan kuma shi ne za ga bayan Allah wasu daga cikin bayan Allah salihai suna yi ga almajiran su dan kwadaita su a cikin ibada ce ai wanda yayi kaza kaza ibada yana da lada kaza kaza kaza irin wannan to duka wannan nau'i ne na albishir da kuma husnul zanni billahi kamar yadda muke faɗi ko da yaushe babu wanda zai ce aiki kaza na da lada kaza ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam in ba shari'a so da duk in ka ci irin wannan daga wani ba manzon Allah wa tambayan sayyidina rasulullahi to ko dai wanda ya ji a wurin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko kuma min babi husni zanni billahi wato kyauta da zato da ubangiji amma jazmu wannan na shari'a ne kawai sallallahu alaihi wasallam wasta'inu bil ghadwati kuma a lokutan da za ku zaɓa don ibada watan ƙari akan ibadunku na farilla to ku yi isti'ana ku nemi taimakon waɗannan lokutan watan ku yi su a waɗannan lokutan watan Allah ya ba mu yike na lokacin da ibada ke karbuwa ko aka dan baka leakage na farko algadwa algadwa shine daga idan da sallar asuba kafin rana ta fito shi yasa malamai suke cewa ba ma a son bacci a wannan lokacin ba a son bacci a wannan lokacin domin karawan kayi gafala kenan ranar ka zaka yi ta a gafale kuma kamar yadda muka sani a hadisi yana cewa mutumin da ya kwanta ba ba tsarki in lokacin asuba ya yi bai yi addu'o'in da ake yi ba in lokacin wannan lokacin ya shaidan zai zo ya rika cewa nam alaika laylun tawilun har sai rana ta fito yana mashi fitsari a cikin magudanansa hancin shi da baki da kunninsa Allah ya kare mu saboda haka watan ana son koyaya mutum inda ya kokari ya samu ya farka ya yi sallolin shi yana filfilinsa ko bai da azkarar da zai yi ko bai da wata ibada da zai yi to ya zauna ko da zai koma bacci sai rana ta gama fito sannan ya koma ya bacci domin hadisi ya ce isti'inu bil qadwa watan ku nemi isti'ana cikin ibadan ku da wannan lokacin a sami wani ibada da ake a sami wani zikiri da za a rike wani nau'i na ambatan Allah subhanahu wataala a rike shi a yawaita shi a daidai wannan lokacin war rauhati watan rauha shine daga bayan zawali har zuwa fadawar rana to amma ainihin lokacin da ake ce ma rauha shine bayan la'asar sai ko idan watan kalmomin sun samu asali daga ya fita ne zuwa neman duniya da kuma ya dawo gida daga neman duniya kamar as-sudur wal wuruti ko al-gadwa lokacin da ake fita to in kana gari manyan garuruwa wanda suke birane to ka dan fito waje da an idan da sallar asuba lokacin za ka mutane irin sun fito za a tafi to shine gadwatu lokacin kuma za ka tituna sun cika ana komawa to shine rauhatu to kaga wannan lokacin galiba ne kan zama daga sallar la'asar bayan sallar la'asar mubasharata wannan ra'ayi ne ba wai bature ne ya shirya ba haka tsarin rayuwar dan adam yake ko to zuwa wannan lokacin shi ma ka dan sami wani abu a daidai wannan lokacin kayi na ibada wani nau'i na zikirin Allah a rike shi a wannan lokacin rawhatu wa shay'in min ad-dulja sannan kuma ku isti'ana da wani ainihin abin da ake nufi da durja shine lokacin da dare ya riga ya gama gamewansa to amma tun da an ce shay'in mina durja to durjan sai ta zama gaba ɗaya ta kenan wata tun daga faɗawar rana har asuba ka sami wani ɗan lokaci shi ma ka amfana da shi saboda haka daga lokacin da rana ta faɗa kamar dai bayan magriba misali shi ma a sami dama a yi wani adadi na zikirin Allah subhanahu wa ta'ala to bawa in ya zama yana kan wannan babu shakka zai zama ya sami dukkan abin da ake nema a cikin wannan hadisin wallahu a'lam babu as-salatu min al-iman wa qawlullahi ta'ala wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum ya'ni salatakum inda al-bayt wannan babin yana magana akan cewa da yake har yanzu dai ana magana akan abubuwan da suke daga cikin imani abubuwan da suke daga cikin imani to ya ce sallah ma alama ne na imani a ga mutum yana yawaita sallah ko mutum ya yi sallah shi ma alaman wannan mutumin mai imani sannan kuma da faɗin Allah subhanahu ta'ala Allah bai kasance ba don ya wofintar da ya watsar da imaninku ya ce abin da ake nufi da imanin ku a nan shine salatukum indal bait wato sallan ku a kusa da ɗakin Allah kamar yadda muka sani wannan hadisi yana magana ne zai magana ne akan wasu watan abin da ya kawo maka Allah wuri zai aimanakum wata akwai sai Allah wanda sun musulunta kafin a mai da alƙibla zuwa Ka'aba sun yi ta sallah a wannan lokacin tun alƙibla na Baitul Maqdis to kuma sun koma zuwa ga Allah a wannan fatra to saboda haka sai ɗan uwansu suka rika lokacin da aka hawara alƙibla kanna ra ta kalluba waje ka fi sama ya balad walli annaka qiblatan tarbaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram lokacin da aka yi wannan sai ɗan uwansu suka fara tunanin to yanzu ya za a yi kenan zuwa na zuwa ne an ce daga cikin su akwai mutanen makka kamar irin su abdullahi ibn shihab da al-muqallab ibn azhar da as-sakran ibn amr da khattab ibn al-harith da abdullahi ibn al-harith wannan su ne mutanen makka a ciki akwai wanda kuma suka rasu a habasha su ne su amr ibn umayya da urwatu ibn abdul uzza da adi ibn nabla waɗannan sun rasu gaba ɗayan su kuma a habasha sannan akwai wanda suka rasu a madina su ne al ibn zurara da al-barra'u ibn ma'ruf su biyu waɗannan su ne gaba ɗayan waɗanda suka rasu su goma kenan gaba ɗaya gaba ɗayan waɗanda suka rasu daga lokacin da aka farzanta sallah zuwa lokacin da aka hawwala alƙibla zuwa shafar masjidil harami to saboda haka akan su ne Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayan ma kana Allah li yudhi'a imanakum shin su yaya addinin su sai Allah ya kwantar mai yan da hankali wallahu a'lam an yi magana akan irin su misali iyayen Ammaru bin Yasir su manya da shi Yasir dai to amma su malamai sun ce rasuwan su kafin saukar da sallah sura ga ba sa cikin wanda wannan ayan ya shafa ana maganan waɗanda suka rasu ne bayan saukar da sallah dan ita kamar su mayya mun sani ita ce farkon wanda ta shahada a addinin musulunci su kuma waɗannan goma gaba ɗaya ba wanda yake ya rasu ne ta hanyar kisa dukan sun rasu ne mautatan fabi'iyatan
حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على اجداده او قال اخواله من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى اول صلاه صلاها صلاه العصر فصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت فكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم آه وانا حديث هارو جيش لغا عمرو بن خالد لغا زهير يتي حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازم واتن شي زهير لغا أبو إسحاق شيما ijma'an bai ruwaici abu ruwa hadisi daga abu isa ga sai bayan tagayyur din abu isa wato shi yana daga cikin wanda suka ruwaici hadisin abu isa ga bada an tagayyar saboda haka ka san wato malaman hadisi ilimin rijal yana da zurfi yana da yana bukatar wato sai mutum yayi jan aiki ba wai kawai kasancewa mutum ingantacce bane shikenan yubar duk in ka shi a cikin hadisi ko ka hadisi yana nufin wannan hadisin ingantacce zai mutum ingantacce ruwaita daga ingantacce kuma hadisin ya zama ba a karɓe shi ba me zai haifar da haka a a shine watan ya zama shi wannan ingantaccen kila ya sami ikhtilafu a cikin rayuwarsa a wata marhala ta rayuwarsa bayan ya kai wani shekaru kila ikhtalata ko gaban Sufyan ibn Uyayna kaga bayan ya kai gab da wafatin shi da kamar shekara biyu ko uku ya sami ikhtilafi abinda ma ya faɗa bai iya cewa shi bai faɗa ba saboda tsufa da akwai wanda suka ruwaita hadisin sa a wannan lokacin to wanda ya ruwaita hadisin sa bayan ikhtilafi to dai sa hadisi hu bi shay'i a wannan lokacin to shi ma Abu Isa ya sami ikhtilafi kuma zuwa yana cikin wanda suka ruwaita hadisin sa bayan ikhtilafi bai runan da an qabla ikhtilafi to kai ba najidu hadisan fil bukhari to shi kuma malamai shi ma suka ce bukhari ya shigar da shi ne saboda akwai mutaba an yi mutaba an zuhairu a cikin abu isa da akan wannan hadisi shi yasa ya zama qawmi bihi wallahu a'lam amma da za mu rika bincike muna irin wannan adalcin da sauran hadisan sauran littafai da mafi yawan hadisan da muke ce mu rauna na su ma za su sha ko a haka ba dan inda ba din abu hari ko muslim bane da mutum ya gani kawai in ya ga irin wannan isnadin sai ya ce kawai da'ifi ko musamman an ana mudallis a ce wannan mudallis ne kuma rawar hadisi bil an'anati ai kawai da'ifi kamar yadda karatun mu na sati biyu ne ko yaushe ne na baya na bada misali da hadisin kabisa an sufyan ko ijma'an hadisin kabisa an sufyan da'ifi ne lakin gashi muna ciki a cikin bukhari da ma duka wannan baya nufin cewa wannan hadisan zaifai ne har yanzu suna nan asali hai to tun da haka dai to wannan duka muna faɗi ba wai dan tarhinin bukhari ba a'a dan takwiyan wadancan kuma da ake raunanawa ba san ko an fahimce ni ba su ma wadancan da su kuma nan da nan da an ga hadisan su ake cewa mai rauni su ma a yi musu irin wannan adalcin mana in aka yi musu irin wannan adalcin su ma da yawa daga cikin wadancan littafan za su miki hadisan da ake ganin suna da matsala za su miki ina fatan mun fahimta Allah ya ganar da mu عن البراء بن عازم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم براء بن عازم yana cikin sahabbai ƴaƴan sahabbai kuma cewa manzo Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi lokacin da ya zo Madina farkon zuwansa kamar da yadda muka sani sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina bayan bisa da shekara 13 ko ya isa garin Madina ranar Litinin 12 ga watan Rabiul Awwal wannan shine qaulul ashhar watan qauli mafi rinjaye a cikin aqwal akwai aqwal da dama amma mafi inganci shine wannan a nazara ala ajdadi ya sauka a wurin kakanninsa auka da ahwalihi ko ya ce kawunnansa wato shakkun rawi da ake cewa ya ce ajdadihi ko ahwalihi kamar yadda kuka sani sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a wurin banu najjar ita su kuma banu najjar mahaifiyar kakan sayyidina rasulullahi abdul muttalib mahaifiyarsa sunanta salma bintu amrin bintu adi ibn najjar watan ibnu kai adi ibn najjar watan su koko min bani adi ibn najjar watan ita salma bintu amrin daga zuri'ar adi ibn najjar shi kuma sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba ya sauka a gidan waɗannan bane kai tsaye ya sauka a gidan banu malik ibn najjar a shi najjar yana da ɗa maliku yana da ɗa adi adi shine kakan salma bintu amrin mahaifiyar sai abu abdul muttalib shi kuma sai da rasulullah ya sauka a gidan banu banu malik ibn najjar to saboda haka ne aka ce ahwali au qala ajdadi idan kai tsaye an kalli najjar sai a ce ajdadi in an kalli a wannan malik ne ba adi ba sai a ce ahwali min al'ansar watan daga ansar watan ce wanda na akwadi ya tuna min matsalar da muka kare karatunmu da ita jiya na tambayin da aka yi gwanda kuma ya kan rabon gado ko akwai kurakurai a cikin tambayin ban sani bai yana wanda ya tambaye to masha Allah an gama za mu kara tambayoyi akai وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلى ينا كلم بيت المقدس وتا قوم شاء شدة وقو آيتي وتا قوم شاء بقي أنا malamai sun yi maganganu wasu ka ce wata goma sha bakwai bayan hijira wasu ka ce a wata goma sha bakwai tun fara sallah to a nan sai ya zama akwai iskali har yanzu a cikin fadin bukhari ya ni salatakum inda baiti an gane iskalin? ai lokacin ba inda baiti suke sallah ba ba inda baiti ba ne ba kuma ilar baiti ba ne ila baitin magdisi ne kuma daga madina to me ake nufi da salatu kun inda baiti a nan wurin to malamai suka yi magana wasu suka ce ai kawai su wannan wahamu as-sawabu salatukum ila al-baitil maqdisi wata akwai al-maqdis da ya sauka ya kamata a kara shi ba bai aldan an ce al-bait da alu da labba a jingina da kuma bana nufin baitul lahi haram ka'aba wasu malamai mafi yawa wanda al-haris ibnu hajar al-asqalani ya dauki wannan fahimtar nasu yace abinda ake nufi da injal baiti sun kasance suna sallah a kusa da ɗakin ka'aba amma suna kallon baitul maqdis a can suka zai sallah suna sa ɗakin ka'aba tsakanin su da baitul maqdisi ba su juya ma baitul maqdisi baya amma ko ba su juya ma ka'aba shi ma baya ina fata ku suna tsayawa ta ɓarayin da baitul maqdisi zai zama tana gaba barakallahu fik to wannan shine wallahi alam wa annahu wa kana yujibuhu to ya yi wata goma sha shida wata goma sha shida hausa ba ta shirin shaharar malamai suka ce duk magana ɗaya ne domin sai na rasulullahi sallallahu sallama ya zo madina watan rabiul awwal an saukar mashi da tahawilin kibla watan rajab aka ce sha biyar ga watan rajab to wasu ka ce ai abin da aka yi shine shi wanda ya ce wata sha shida ya cire kwana sha biyun nan da ba su ciki a farkon rabiul awwal ya cire sha biyar ɗin can na sama da na rajab sai ya mai da abin ya koma kwana 28 sun rabu kenan zuwa haka wata ɗaya ya cire sai koma sha shida shi kuma wanda ya ce wata sha bakwai ya yi lissafi da rabiul awwal da rajab gaba ɗayan su a ciki ina fata an fahimta wallahu a'lam wa annahu salla awwala salatin sallaha salatul asr sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farkon sallan da ya bayan ta'wilul qibla makani mai jibu wanda kuna kiblatu kibar albaiti sai ba su ya kasance yana so amma bai ma furta wa ubangijinsa ba yana dai so ran shi na so a ce alƙiblarsa dai da ma ka'aba to shi kuma Allah yana mura'atin san ran manzan Allah ko kuma yadda sai da tuna Aisha take faɗa wa manzan Allah ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka ni dai ina ganin ubangijinka gaggawa yake yi cikin san ranka jira yake yi ranka ya so abu ya so abin ranka ya so abu ya zartar da abin ya aiwatar da abin sallallahu alaihi wa sallam to wannan abin ya darsu a ran wannan ko da yanin da yawa ko cikin abubuwa da yawa sai ga rasulullahi matukan zai so abu to Allah subhanahu wataala ya so abin kenan shine wala sawfa yutika rabbuka fatarda malamai suka ce wa ta Allah subhanahu wataala yastardihi ne sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam da anan kuma kanna ra taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha zambaha fa wani wajaka kowa a cikin ibadar shi abin da ake nema an yadluba ridallahi fi ibadati amma anan shi Allah ne subhanahu wataala yake son ya yardar da annabin zabawarsa wanda kuma yardansa shine yardan Allah so shi abdul rabbani ne ba ya da so sai abin da Allah yake so har yanzu kuma tun da ya zama haka shi kenan sai Allah subhanahu wataala ya aje shi a wurin yardan sai ya ce to bari mu yardar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wannan yardarwar dama shi ne yadda Allah dan baya da huriya sallallahu alaihi wasallam ko mun yi wannan magana ce baya da wani abu min nafsihi li nafsi sallallahu alaihi wasallam qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin lillahi rabbil alamin to wannan shi yasa to kuma duk bawa lokacin da yake kusantan haka to haka za ga Allah subhanahu wa ta'ala na yardar da shi shi ma babu da yadda ya kusanci wannan shine sai ka ji ana cewa alwaliyu menene waliyu shine wanda tawallahu lahu watan Allah ya jibinci lamarinsa saboda ya ba Allah kansa gaba daya shi kuma Allah sai ya jibinci lamarinsa in an taba shi Allah ke ramawa man adari waliyan fakat azantuhu bil harbi ko fakat azantuhu bil harbi Allah bai faɗa da akan kowa ba sai akan waliyinsa domin me ne dan shi ya bai da nashi bai da kuɗi saboda kuɗin sa ya riga ba Allah bai da kayan faɗa saboda kayan faɗan sa na Allah ne bai da komai bai da komai din nafsihi bi nafsihi gwargwadon matsayinsa gwargwadon matsayinsa dan wanda ya haka wannan a taƙiƙar mutfatan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan sai Allah shi ma ya zama yardar da shi yake in yace wallahi Allah sai kai sai Allah ya ce labbaika ko shine rubba ash'asa adbara zi imraini law aqsama ala Allah da abarra da yawa za ka ga mutum ash'asu akbar kai guju-guju kafa biji-biji duk faso da yi biji-biji da kura tsumma kasa tsumma sama amma wallahi da zai ce Allah yi sai Allah yi in ya ce wallahi Allah ba za ka yi ba sai Allah ya ce an fasa ko lau aksar ala Allah la abarra ko irin na ana sunnun nadri lokacin da ya zo banza Allah sallallahu alaihi wasallama yar uwarsa Fatima bintu Nadri ta karya saniyar wata manzo Allah ya ce ita ma sai a zo a karya nata ya rasulullahi taqta'u dinyata ce an kisasu an kisasu dinullahi ya anas ce wallahi la taqta'u dinyata ya rasulullahi ce wallahi ba za a yanke ba ba za a karya mata yace ana nan ba a tashi a wurin ba sai Allah subhanahu wataala ya sauko da ayar faman afa wa aslaha wa ajruhu ala Allah sai yan uwan suka ce sun yabe kada a karya nata ita manzo Allah ya ce eh lalle ka isa rumba shi law aqsama ala Allah da amr akwai wanda wallahi ya ce wallahi Allah ba zai yi ba Allah ba zai yi ba ya ce wallahi Allah zai yi Allah zai yi saboda shi watan ya zama wajihi a wurin Allah kana min da bani wajihan waje mun san waje ba menene wajihi alfarma ne daraja yawa wata wanda yake ana ganin idan shi a yi a ga idan shi a daina ko ba haka ba shi ne wajihi ai wajihi ya zama zani daga wajuhu ne wajen ba fuska ba ana yi wajen yi shine wajihu sahibu wajihin yuf'alu min ajlihi wa yutraku min ajlihi ina fatan mun gane wannan to akwai wajihi a wurin Allah kada inda Allah wajihan Allah ya ba mu ijaha saboda haka akwai irin wannan bayan manzo Allah saboda haka sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah subhanahu ta'ala ya ga wannan takallubin fuskar nashi yace to falan wani nan kiblatan tarfaha za mu juyar da kai zuwa ga alkiblan da zaka yarda da ita wala sawfa yutika rabbuka fatarda wa annahu salla awwala salatin sallaha salatul asr farkon sallan da yayi bayan an juyo da alkibla zuwa shatar almasjid alharam shine sallar la'asar wa salla ma'ahu qawmun yace kuma wasu mutane suke sallar la'asar din tare da shi fa kharaja rajul sai wani mutum mimman salla ma'ahu daga cikin da suke salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita kusan ijma'i duk da ba za a ce ijma'i ba saboda akwai dan shi zuzi kadan an ce wannan mutumin shine Abbad ibn Bishr shine ya fita abin da yasa aka ce akwai dan shi zuwa ya wata mukhalafa saboda abba duk da bishirin shine kuma a cikin hadisin mutanen kuba wanda za mu karanta shi a cikin sahih bukhari a baya wanda shi kuma bil ijma'i ta kuma sallar asuba ne to sai suna ganin cewa watan hadisan guda biyu daban-daban ne abba duk da bishirin shine na wancan wannan kuma wani ne daban to ala kulli halin dai jamhurin sahabbai malamai sun tafi akan cewa ba sahabbai ba kuwa sun tafi akan cewa abba duk da bishirin shine wannan abin ya faru da shi wallahi shine ya fita fa marra ala ahli masjidin sai ya ga wuce da wasu ma'abuta wani masallaci an ce masjidu kuba ne an ce masjidu bani salama ne ala kulli halin dai gane shine ake cewa masjidul qiblatayni yanzu a madina ko وهم راكعون سنة الركوع فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت سيتي نا شهدا da ubangijin da babu sarki sai shi na yi sallah tare da manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi kibala makka ta farayin makka to suna nan kawai inda suke suka juya farayin makka farayin kaba to anan maganar fuskantar alƙibla za ta taso a cikin sallah ka ga daru kamahu a ka'idar mutum yana cikin sallah ba barin alƙibla ba idan inhirafin ba basit bane da kusa akwai inhirafin basit akwai inhirafin shadid idan inhiraf shadid ne sai ka zo kana cikin sallah sai wani ya ce a nan ba alƙibla bane ala gaba da mana misali ga alƙibla nan misali sai mutum ya zo yana sallah ta nan sai wani zai ce nan ba alƙibla bane to ba wajibin ka ka juya ga ba bane wajibin ka yanke sallar ne ka baro sabuwa ko ba haka ba shi ne waji bil ijma ba wani shuzuzi a cikin wannan matsala ba mukhalafa sai dai idan israfin an kadan ne a ji an kalaga sana dan gyara kadan a dan gyara wani ka fadan ka kadan to kaga wannan ihrafun basitu malamai suka ce dan ba laifi akwai musama to amma su wannan istisna'i ne yasa suka zama suna da istisna'i saboda su kafin wannan labarin ya zo daga abbalin bibishirin wancan ma alƙiblan ne daidai ne ko da labarin ya zo yanzu da sun cika da sallah a nan ɓarayin duk daga sahabi manzo Allah ya ce musu an canza to da shi ne ragowar sallar su sai ta zama ta baci to saboda haka sallar su da suka yi ta farko rabin sallar su zuwa alƙiblan gaskiya ne dan a wannan lokacin kafin ai naskin wannan alƙiblar shine alƙibla ragowar sallar da suka karasa shi ma zuwa alƙiblar daidai ne saboda an yi naskin ilmi ya isa musu na canza alƙibla wallahu a'lam a matsalar alƙibla matsala ce wacce take wacan tana da dan a dan wahala kafin a sami ilimin zamani yanzu alhamdulillah yanzu dogara da ilimin zamani da hanyoyin gane alƙibla mafi yawa shine hanyar taurari ko babin najmi هم يهتدون ko wa alamatu bin najmi hum yahtadun ah to amma yanzu akwai hanyoyi da yawa an ce alqiblan watan kashi kashi malamai sun kasa har kashi bakwai ko akwai qiblatu iyali qiblatu iyali shine mutumin da ya gashi ga kawa anan kam komai kankantar ingraji da kawa in yayi sallar sa bata yi ba dole ya kalli kawa wanda yake wajen kawa ko dole ya kalli ka'aba banda na cikin ka'aba kan ba sallan farilla in mutum yayi ma bata yi ba ko in mutum ya shiga cikin ka'aba ya sallan farilla bata yi ba an yi sabani akan nafila saboda sabani a cikin wasu hadisai guda biyu shahararru hadisan su ne hadisin fatu makkata lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je da ya je ya kira Usman ibn Talha ya ce ya bude masallaci kawa sun shiga sayyidina rasulullahi da manzon Allah ya shiga sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga da sayyidina bilal da sayyidina usama tun zaidin da shi usmanu ibn talha to suna fitowa suna fitowa sai sayyidina abdullahi ibn umar ya tambayi usama tun zaidin yace mai manzon Allah ya tambayi sayyidina bilal afwan yace manzon Allah me yayi sai yace ayi sallah ne yace a ina yace bane istiwa da tayi tsakanin waɗannan ginshikan guda biyu a ciki ya sa ɗaya a tsakiya ya sa ɗaya a dama ya sa ɗaya a hagu yi sallah to shi kuma wannan hadisi ne ingantacce bil ijma shi kuma sai na Abdullahi bin Abbas shi kuma sai tambaye sai na Usama bin Zaid haka sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addu'a yi yace yayi addu'a yace ya tsaya a wannan barin yayi addu'a wata duka ne al-jihadul arba'a الأركان الأربعة يا الدعاء ما بيسلى هو يسوع كيش نسوي سراجا دولي دولي sai aka zabi saɓani wasu suka ce ai wannan hadisin nan an yi sallah an yi sallah wasu suka ce a a sallan nan tawuni ne dama ana amfani da sallah a matsayin addu'a suna da addu'a manzon Allah yi ba sallah wasu suka ce a ga nan ne to wasu ka ce a'a ai dama a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a kawo mishi ruwa kuma sai da Usama ne ya je ya kawo ruwan to da lokacin da ya tafi ya kawo ruwan ne kafin ya zo da ruwan manzo Allah ya sallah to haka dai aka yi ta sabani da dai haka sai ya zama wasu suna ganin halaccin yin nafila a tsakiyar Ka'aba watan a cikin Ka'aba banda samanta amma banda watan sallan farilla wallahu a'lam kuma cikin Ka'aba dan uwa a a watan ba wai cikin ginin ka'aba kawai ake nufi ba cikin ginin ka'aba kawai ba har da ragowar inda in ka je ka'aba za ka ga an ɗan yi gini a ƙasa bai tsawo ba to wannan ma na wannan ma cikin ka'aba ne ina fatan mun fahimta idan mutum ya je ya yi sallah a cikin nan sallan farilla ba ta yi ba saboda cikin ka'aba ya yi sallah wallahi da sallar nafilan ma gara dai a wajen ta cikin shi ne a bai halatta in dai cikin hijir din ne ok in dai a wajen da to shi kenan da yake nuna sai in dararon watan in dai a cikin hijir din ne to sallah ne ba shi kansu da masu kan saurara bayan sallah magana ka insha na kan zama cikin ma dai wannan sallah ka eh ba a nafila ba da in ka shiga nan kamar ka shiga cikin ka'aba ne amma dai ba a sallah a wajen na a wannan kiblatu iyad akwai abin da ake cewa kiblatu tahqiqin kiblatu tahqiqin wannan shine irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya sa alqiblar masallacin sa ita kadai ce ba irin ta ba ita kadai ce kiblatu tahqiqin wato saboda ita mala'ika jibrilu ne kamar yadda ya zo a hadisi ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ka'aba nan sura ga inda za a sa alqibla nan mihrab nan ko sura ka yasa mihrabin gashi tana kallon ka'aba sura ga wannan tahqiqi akwai abin da ake ce ma kiblatu ijma'i wacan al'umma su yi ijma'i kamar kiblan da shi sai na amurkul asi ya yi a masallacin shi da ya yi a garin misra ta ga wannan za a kira shi kiblatu ijma'i domin sahabbai tamanin ne a wajen suka yi ijma'i cewa eh nan ne shakon kibla ce saboda haka ya zama ijma'in su dole a aiki da shi akwai kiblatu titari kiblatus titarin shine mutumin da yake garin makka amma ba cikin ka'aba kaga zai iya taharin duk da wani abu ya kare shi tsakanin shi da ka'aba gine-gine da sauransu to amma zai iya taharin ya gane barayin alkibla to shi ma wannan ka'aba ne har yanzu alkiblansa akwai kiblatu ijtihadi kiblatu ijtihadi shine sauran alkiblola misali to kiblatu ijtihadin anan nan za mu masallaci mu ijtihadi mu lura da tauraro kaza mu lura da gabas maso yamma aso arewa kaza nan za mu sa alqibla daraja kaza mu sa to kaga wannan ijtihadi ko da yake yanzu ilimin zamani ya kai gwata in ka so za ka sa alƙiblar naka ba za a ta ga ka'abar nan sai a ja maka layi ka ga daga alƙiblar ka zuwa ka'aba to wannan ma gaga ban san ko za mu kira shi hakikin ba a dai fashi ciki hadin har yanzu fashi ciki hadin to kaga ƙiblar tu ciki hadin kenan to a nan wurin ciki hadin shi ba sharaɗi ne sai ya dace da ka'aba shi a nan shaɓaru ake nema فولي وجهك شطر المسجد الحرام barayin da ka'aba take wasu ka ce barayin yana nufin gaba ɗayan haram wasu ka ce a barayin yana nufin gaba ɗayan garin makka wasu ka ce a ma ana nufin hijab ɗin aka yi nisa da yawa to ala kulli halin dai shi wannan abin da ake nema da mutum yayi ijtihadin da alƙiblan shi zai zama dan ba zai yiwu ba in ba da hanyar wani kashafi ko wani abu daban ba mutum ya iya sa alƙiblar shi sai jin ɗakin kawo sai dai dace ko ba haka ba daga wani ƙasa nesa misali su da a nan ijtihadi ne za a yi to idan aka yi wannan ijtihadin ya wajaba ga duk wanda ya zo ya sami masallaci wata ka'idan mutum zai sallah dole ya ijtihadi duk inda sallah ta same ka dole ka ijtihadi ka nemi alƙibla in dai mutum basir ne ba makaho to amma idan ka zo gari ka samu suna da mihrabi a masallaci to ba wajibin ka bane ga ijtihadi kawai da tafi mihrabin su kai sallah saboda wasu sun hutar da kai daga wannan ijtihadi sai ka zo mu kalli ko ba haka ba to bayan nan akwai to idan mutum ya yi ijtihadin alqibla ya yi ijtihadin alqibla ya fara sallah ya gama a wani ijtihadi sai kuma ya bayyana mashi wannan alƙiblar da ya ijtihadi ba alƙibla bane to malaman yawa suna cewa wancan sallar nashi ajza'atu saboda yayi ta anil ijtihadi ne wasu suka ce a'a yuqihi fil waqti in dai cikin lokaci ne lokaci kuma galiban an ce lokaci ana nufin lokaci daruri ba misali ba wato misali in azhar ne kafin fadawar rana in magriba ne kafin ketowar alfijir to zai mayar a irin waɗannan lokacin idan kuma misali ya zo ya yi ijtihadi ko ko ya rasa yadda zai yi ijtihadin ma inda yake a kulla ya kasa ganewa ijtihadin ya rasa yadda zai ya gane alƙibla to anan malamai suka ce kawai ya zabi barayi ɗaya ya sallah sai ya zama fa'ina masu wadu ba san ma wajen lafi wasu ka ce a ya zabi biyu ya ijtihadin mara yiwu in ya sallah ta nan complete kuma ya ƙara yin sallah ta nan wasu ka ce a sai ya yi hudun nan mutum duka mara yi hudun sai ya sallah ya yi ta nan ya yi ta nan ya yi ta nan ya yi ta nan to kada ciki ɗaya a kasan allah ya ɗaya an dace insha allah to wannan kimlatu ijtihadin ke sannan akwai kimlatu badal kimlatu badal shine alƙiblan mutumin da yake kan abin hawa misali kamar doki ko jaki ko makamantansu banda kamar jirgin ruwa ko mota abin da ya sa haka keɓe jirgin ruwa da mota saboda ita jirgin ruwa da mota mota dai saboda matsewa amma motar tana da sarari kamar lorin manyan lorin nan ne ko abin nan za ka iya kokarin ta harbar nan jumlan ka kalla kai tunda ba kai kake tukawa misali in za ka iya tashi kai sallah da wurin da za ka iya sallah misali haka jirgin ruwa inda barayin da za ka tashi kai sallan ka lafiya da bawa na abu saboda dole ka nemi alƙibla amma doki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya inganta hadisi yayi sallah ta barayin Khaibara amma ba sallan nafila ba sallan farilla sallan farilla dole a kalla alƙibla amma nafila mutum zai iya yana kan abin hawansa ko da barayin da yake kallo ba kibla ba ina fata mun gane wannan yana dawowa tafiya daga makka nafila ta kama shi yana can doki ba zai ce sai ya juya baya ba dai dai sun yi sa sharuɗa malaman malikiya sun sa sharuɗa kwarai akan wannan matsalar sabanin sauran mazahib sun haffafa kwarai amma malikiya wasu malaman malikiya ba kwata kwata suna ganin ba za a yi amma dai wasu da yawa sun tafi akan za a yi amma da sharuɗa daga cikin sharuɗan shine ya zama shi yake watan gudanar da abin hawa sannan kuma ya zauna ya raba kafafunsa ba ya zauna gaba ɗaya misali ta wani barari ɗaya ba ko ta wani barari sannan kuma zai sujada ba a kan watan abin da yake zama a kai wannan sirdin ba a kai yake sujada ba yana sujada ne ta saitin ƙasa haka misali zai dan yi zai dan hanguyo kaman ya sun koyo da kanshi ta barayin ƙasa ne waɗannan ne su ne mafi muhimmancin sharuɗan da suka sa don mutum ya yi sallah ta barayin da ba alƙibla ba na nafila akan abin hawa akwai kiblatu tahyiri ita ce ta bakwai watan gibla ta takhiri shine an ba ka zabi ka zabi wanda kawai kake ganin nan ne shine wai wancan istiharin da muka ce mutum ya juya bara yi hudu ko to ko suka ce a'a qibla ta takhiri shine fi jawfil ka'abati kawai wanda yake cikin ka'aba kaga wanda yake cikin ka'aba duk barayin da ya kalla zai nafilansa kuma nafilansa ta yi ga wanda suke ganin za a iya nafila a cikin ka'aba ina fata mun fahimta misali haka kiblar sa shi yana da tahyir shi kadai ne yake da tahyir wannan Allahu a'lam wanda yake jirgin bashe jirgin sama to jirgin sama a ka'idar mazhabin malikiya da usul ɗinsu da suka aji kwata-kwata ma ba sallah akan wanda yake cikin jirgin sama abin da ya sa ba a sallah sai zuwa ga ɗakin ka'aba duk mutumin da ya rabi da ƙasa ya wuce tsawon kaba ya rabi da ƙasa inda yake ba wai tudu ne har ya wuce ba a rabuwa da ƙasa ya gaba ɗaya ƙasan shi ba komai ya wuce tsakin kaba to ba ya kallon kaba to shi tunda ba zai kalli kaba ba zai yi sallah da haka ba zai sallah ba har sai ya sami kan shi a inda zai iya kallon kaba to da yake zamanin su ba jirgin sama da haka suna da uzuri waɗanda suka yi wannan ijtihadin suka yi wannan ijtihadin a yanzu malamai suna da sabani wasu da kan cewa in mutum zai hau jirgin sama zai yi sallan sa kafin ya hau wasu sun tafi ya jan mutum kenan dole misali wasu da da zai bari sai ya sauka sai ya sallolin sa duk da maganar sallah a jirgi da bayan sauka da kafin hawa akwai ishkalat da yawa saboda misali asarul baladihi zai ko asarul baladin ladhi wasala ilayhi misali mutumin da ya tashi bayan ya yi sallar la'asar a kasar shi sai ya je wata kasa ya samu karfe sha biyun rana shi yana da azahar da la'asar zai jira magariba ne ya ci gaba da sallah ko bai da azahar da la'asar zai yi azahar da la'asar din wannan ganin to shi ma dai sabani ne da yake dai sabani ne na muhasirun wasu suna ganin yana da azahar da la'asar zai jira magriba wasu suna ganin a'a zai da azahar da la'asar zai ta zai yi watan ibada da ibadar mutanen garin da yaso su raka dole ya maimaita azahar ya maimaita la'asar wallahi ala ma dai wannan almutun yana da tafiye sannan kamar yadda nace daga cikin hikima na wancan sabanin ko wancan kaulin na malikiya lokacin sallah a cikin jirgin sama mawuyaci ne ta harbinsa musamman wasu salloli wanda lokacin su ba yau misali mutumin da ya taso daga gabas yana yin yamma idan lokacin magriba ta yi masa to in ya fara magriba kan yi idan ba hankali ba zai koma lokacin la'asar ina fatan an fahimta ko kan yi idan da magriba zai zai karasar da magriba rana bata fada ba in rana ta fada a inda yake jirgin shi kuma yamma yake yi sai da in jirgi ya motsa ya tafiya minti sha biyar ya fita daga inda rana ta fada ya koma inda shi kuma rana bata fada ba mun gani to sai da aka dai nan iskala din suka sa wasu ke ganin cewa ba za a yi sallah ba kwata kwata a saman jirgi to amma dai ni kaunin da na fi nutsuwa da shi saboda hurumin lokacin sallah idan mutum yana cikin jirgin sama ya yi sallan shi imanin a zuciya in lokaci ya yi da zuciya imanin idan ya sauka sai ya rama sallah shi wancan sallan da ya na jirgi kawai ya yi girmama lokacin sallah shi kuma wannan shi ne sallan shi da yake yi in ma ada'an wa in ma qada'a Allahu a'lam ah fadaru kama hun kawal albayti wa kanat alyahudu qad a'jabahum idh kana yusalli qibla baytil maqdis yahudawa sun kasance suna jin daɗi lokacin sayi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in zai yi sallah yana kallon alƙiblan su watan baitul maqdis wa ahlul kitabi watan su ma mabuta littafi watan anan jana ne da nasara su ma sun kasance haka su ma abin na ba su sha'awa suna jin daɗi ai gashi ɓarayin ma alƙiblan su yake sallah bai da nashi alƙiblan bayan Allah ba san cewa shi masanin Allah ko aina ma tuwa nufa famma wajibullah fadan ma walla waja wa kibar albayti an kawo balila lokacin da ya juya da fuskansa ta barayin kaba sai suka yi inkari suka ji damuwa kwarai ta da buhari haddazana abu isa buhari ya ce haddazana abu isa kun gani ko dama ba ya ce muku akwai zuhair an abi ishaq an ana ce ko to anan kaga yayi tasiri da tahdid an bara fi hadisi hada annahu mata ala al-qiblati yace an rawaita daga bara a cikin wannan hadisin cewa wanda wasu sun mutu a cikin al-qibla qabla an tuhawwala kafin a juya ta rijalun ta wasu mutane su ne waɗanda muka ambata ko abdullahi ibn shahab da al-muballad ibn azhar da sakran ibn amri da khatta ibn al-harith da abdullahi ibn al-harith a makka sai kuma waɗannan amru ibn adiyin da urwat ibn abdul uzza da ɗayansu na takwas ɗinsu su kuma a habasha wata na takwas ɗin shine amru a ibnu nadla amru ibnu nadla sannan waɗannan su kuma guda biyu bayan Allah ma'rufai bara ibnu ma'ruf da as'ad ibnu zurara su kuma suka rasu a garin madina to wa kucilu aka kashe su to anan aka kashe su shine abin da na faɗi akwai iskal a ciki wasu na ganin cewa shin kashe su aka yi ko a'a sun wafati ne gaba ɗaya su jamhurin malamai sun tafi akan cewa babu wanda aka kashe a cikin su kila wa kucilu da ake nufi akwai wani bawan Allah da ake ce masa Udan ibn As'ad wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina rasulullahi ya mashi albishir din musulunci ya mashi wannan tun kafin ma mutanen Madina zuwa su shiga musulunci to lokacin da ya koma garin su na Madina wato shi bai ce ya musulunta amma ya bayan manzo Allah ya mashi ardun addinin musulunci ya ce kai hada hasan wannan abin da kake faɗi abu mai daɗi ne mai kyau ne ta ga yana karɓa ne kenan kamar irin wancan nan jashi wanda dalilin haka sai ma rasulullahi masa sallah ko to bayan ya koma garin sa sai ya wafati kafin ma a musulunta a cikin yaƙe yaƙen su na akwai wani har da ake ce ma'aru bu'af ko to a cikin wannan bu'af din aka shahadantar da shi to dangi shi suna cewa ya mutu cikin musulunci tunda ya taɓa ruwa da manzan Allah kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi ardun musulunci kuma ya ce hada hasan saboda haka shi musulmi ne to wasu kace shi ne ake nufi wa kutilu wasu kace a wa kutilu ana nufi ita sumayya ne da yasir mahaifan sayyidina ammad ibn yasir wallahu a'lam falam nadri ma naqulu fihim suka ce ba mu san abin da zamu faɗi a cikin su fa anzalallahu ta'ala wa ma kana Allahu bi yudhi'a iman babun husnul islamil mar'i yace wannan babin zai magana akan menene kyan imanin mutum fatan fatan kuma la ya anihi ba fatan menene abin da yake kara ma imanin mutum kyau yake nuni ga kyan imaninsa qala malikun أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان سلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى ستمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها wannan hadisin ta'aliki ne muka lura ko domin imam bukhari bai haɗu da imam malik ba saboda haka ya ce kawai kala malikun ya zama taliki wata ya ruwaita daga wurin wanda suka ruwaita daga imam malik amma ba daga wurin ismail ibn yusuf ba qala akhbarani zaid ibn aslam yace zaid ibn aslam ya bani labari shi ma afa ibn yasarin ya bashi labari wannan suna cikin mafi inganci rijalan hadisi a wurin imam malik ko akhbara wa anna abu sa'id al-khudri ya bashi labari cewa abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya bashi labari ya ji sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan aslama al-abd idan bawa ya musulunta fa sunan islamu musuluncin shi yayi kyau bayan musuluntan shi yukaffiru Allahu anhu kullu sayyi'atin kana zalafaha Allah zai yafi mashi dukkan wata sayyi'a wata mummunan aiki da ya a baya wa al-islamu ya jubbu ma qablahu ko musulunci yana kankarewa ya wanke dukkan abin da yake kafin musulunci da haka duk mutumin da ya musulunta Allah subhanahu wataala zai wanke masa dukkan abin da ya aikata na kafin musulunci na kurakurai to nan wurin sai malamai suka ce to ina kuma abubuwan da ya na masu kyau dan ya zama yayi wasu abubuwa masu kyau jamhurin malamai sun tafi a kan cewa abubuwan da ya masu kyau su ma suna matsayin ko dai ka'ida idan ta zama watan ya ci gaba da irin wannan aikin to shikenan sai ya zama Allah ya ginar masa da abin da yake kai sai ya zama wadancan ma albarkacin ci gaban da yayi da su ya sami ladan su akwai wasu nau'o'in ayyuka wanda suke ko da an musulunta ba a sake su ba a sake su malamai suna ba da misali da kafaran misali mutumin da ya zihari mutumin da ya zihari da matansa tunda ai ko ba musulmai ba suna zihari sai ya yi kafara kafin musulunci misali ya yi azumi misali ko ya yanta bawa to irin wannan mutumin ba za a ce bayan ya musulunta kuma sai ya sake wannan kafara kafaran shi wanda ya yi a wancan abilaifin da ya yi kafin musulunci ko wancan abin da ya aikata kafin musulunci wannan kafaran ya wanke kafaran da ya kafin musulunci ya wanke shi shi kenan matarsa tana nan a matarsa saboda abubuwan da suka shafi aure watan canjin addini zuwa musulunci ana dawowa addini ne da dukkan abin yadda yake a kafin ina fatan mun fahimta wata misali idan mutum yana da mata sai ya sake ta sai ya dawo da ita sai suka musulunta su biyu duka tana da saki daya a kanta tana da saki daya a kanta to haka ne wace duk abin da ya shafi aure shi idan aka musulunci to ana ginawa akan abin da yake kafin musulunci wallahu alam shi yasa ba a cewa a sake warware aure a kara daurawa bayan musulunci ko wa kana ba'da zalika al-qisas watan bayan nan kuma to shi kenan bayan Allah subhanahu wataala ya kaffara mashi dukkan watan ya yafi mashi ya kankare mashi dukkan wani mummunan aiki da ya aikata to daga nan kuma sai ya zama sakamako na fansa amma shi irin fansan Allah subhanahu wataala tsakanin bawa da bawa komai daidai da daidai ko ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumul qisas bil qatl al hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal untha bil untha ومن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان amma kuma da aka baya ta ce wa lakum fil qisas hayatun malamai suka ce a nan wurin wani latifa ne muhimmi ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumul qisas ala alaykum bayan nan kuma ya zuwa ta ce wa lakum fil qisas alaykum din da kaje ala a larabci yana nufin a kan mutum ba abin da yake so ɗin babin da da inda ka jini to yana nufin lahu to wallawa da kila ana nuna cewa a cikin kisasin nan wannan tsakanin bayi ke komai daidai daidai amma tsakanin bawa da Allah idan ka yi mai kyau to linka maka goma zai yi ba ma goma ba har zuwa ɗari bakwai kuma bayan na Allah ce wallahu ruwa yi kuliman ya a kan ma da ribakon ma Allah zai ta ƙara linka da wanda ya so saboda haka wata wannan yana nuna mana tsananin girman karamcin Allah subhanahu wa ta'ala wanda aikin alhassana dinnan da ba mata mu bace a hakikanta ba ma tamu ba ce ita kanta a kanta ta Allah ne ko saboda Allah subhanahu ta'ala shi shiryar da bawa zuwa ga aikatawa ya sami ikon aikatawa da Allah subhanahu ta'ala bai shiryar da bawa ba zai iya aikatawa amma duk da haka dai Allah subhanahu ta'ala ya ce idan kai aiki mai kyau zai linka maka goma kuma a yi ta linkawa har zuwa ma linki 700 gwargwadon yanayin kyan aikin mutum gwargwadon yadda Allah zai ta linka masa wasayyatu bi mithliha ita ko mummunan aiki in mutum ya aikata ta to ita ba za ma a saka mashi ba sai daidai abin da ya aikata wata in yi mummuna a bayan gwargwadon abin da ya yi din ba a ƙari zunubi ɗaya an ce zunubi ɗayan ma sai an kwani mutum mai istighfari ko saboda mene saboda shi dai watan mai rubuta laifi baya rubutawa sai ya sami izini a wurin mai rubuta lada Allah ya zama mai rubuta lada ya zama shine shugaban mai rubuta lada to duk in aka yi laifi mai rubuta laifi ya dauko biro zai rubuta zai ce a dakata sai na yi izini ka jira kila ya tuba Allah ya yafi mishi la'allahu ya tubu fa yatubu Allahu alayhi haka za a yi sai har sai in bawan an yi wannan so goma bai ce ya tuba ba ya ce to shi ke nan a rubuta bai da rago ne to idan ma da ke shi bai furta tuban ba zunubin kila wani abu ya je dan sha ya buya a bayan daki ya dan sha taba ko ya dan sha wani abu dai da ba a san shi a misali sai ya zo bayan dan yi alola zai sallah to shi ke da duk laifin da ya yi da bakin Allah ya zuba shi ke nan bai bakin ma bai furta istighfarin ba Allah ya yafi ya ce ya dan yi laifi da hannu Allah ya yafi saboda ya yi alola ko shine a tarauna menene idan kana li ahadikum nahrun khamrun bi babi ahadikum yaktanimu fihi kulla yawmin khamsa marratin ayubki dhalika min daranihi shay'an ko hadisin zamu karanta shi a muwatta yana cikin muwatta da bukhari da muslim a saboda haka wannan daga cikin baiwar Allah subhanahu wataala ga bawa kuma haka Allah ya tsara wata rana wani dan uwa ya ji ina irin wannan bayanin yazo yana ce mun kada ba mutane su shantake a nan mun yi karatu ya ce kada ba a karka gaya mutane irin wannan ya zama masu damar su ta fadawa su nuna ya ce to kila ni ma da ina da shaja'a da sai ce maka huwa raka kazalika ko ala rabbi an fi abi zarri sai ce maka to haka abin yake ne ko abu zarri yana so ko abu zarri baya so haka Allah yake so haka kuma yayi abin sa ko saboda ba yau aka fara irin wannan busharar ba kuma wani mai tunani ya yi tunanin cewa kai wannan fakar ya shantakar da mutane to amma kuma duka wannan bushara yana ta'allake da adamul amni min ya tana ta'allake da rashin amince ma makircin Allah da bawa zai yana jin cewa ai shi kawai ai tunda da Allah gafurur rahim ni abin da kaga dama kawai to wannan jin ai Allah gafurur rahim ya abin da kaga daman nan kun baka hankali ba sai ya zama shine dalilin ma saba ma Allah shine dan ya zama wasa da ubangiji saboda haka bawa dai kar ya amince ma makrun lahi subhanahu wa ta'ala ya dage da gwargwadon abin da zai iya na bin Allah subhanahu wa ta'ala amma idan kai kuskure kuma karka cire wani masanin Allah yana cewa rasa buri da fata a cikin bawa lokacin da ya kafan shi ta zani to alama ne na bacewan basiran shi lokacin da kafanka ta zame cikin ibada sai aka ga cewa dalilin wannan mutum ya rasa fata to shi ne kawai da ga irin ne sai ya shiga kunci da kaza irin shi kaman kawai Allah ba zai iya yafe masa ba ai kawai har a nan lokacin da kafanka ya zame ka sacewa Allah mai iya yafewa kuma Allah in na tuba zai yafe mu Allah ka yafe mu ka koma ga Allah ka tuba mun san dai shurutu tabbati da mutum ya waffar wannan shurutu tabbati Allah subhanahu wataala mai yafewa ne ko ba Allah ya ce ai mu dai kaza ba zai yi bari ba wallahi mai yuwa ne ka bari ka nemi taimakon Allah ya taimake ka cikin barin wannan abin da kake ganin ba zai yi ka bari Allah zai taimake ka ka bari Allah ya taimake mu cikin wasanta daga dukkan abin da yake sabo ga Allah subhanahu wataala حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشرة أمثالها أو بعشر أمثالها إلى ستمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها أروي أنا حديث دقي إسحاق بن منصور يتي حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق دي da muka sani shahararre ne musannaf Abdul Razzaq wannan hadisin nashi yana cikin watan afras din abdulrazak yana cikin hadisan da duka wanda ya rubuce shi ya rubuce shi ta hanyar abdulrazak ne kuma da wannan isnadin daga mamar daga hamman amma mun munabba mun san dai maganganun da aka yi kansa amma dai ba zai raunana hadisin ba an abi huraira daga sayyidina abu huraira qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan ahsana ahadukum islamahu idan ɗayan ku ya kyautata musuluncinsa fa kullu hasanatin ya'maluha dukkan wata aiki mai kyau da yake aikatawa tuktabu lahu bi ashri amsalha za a rubuta mashi ita linki goma ila sab'i mi'ati dha'ifin har zuwa linki 700 za a ita linka goma goma nan har 700 wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi mithliha dukkan wani wata mummunan aiki kuma da zai aikata za a rubuta ta yadda take kwara daya hadisi yake cewa kai can mutumin da ɗaya ɗinsa suka rinjaye gomominsa Allah ya kare a za mu dakata haka saboda kila akwai tambayoyi wallahu alam na kake so fihim ba mu sani za mu ce a cikinsu ba gashi tun da su sun yi sallah a rayuwarsu har lokacin wafacinsu kuma ba a juya alƙiblar ba to suya nasu sallan har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wa ma kana Allahu yudiya imanan na'am akan kala ana gani idan ne kace za ka yi bayanin hukumar Allah Allah da ya tabbayar ka jiya na'am shine nake tuna maka na farko kenan okay to magana da na biyu akan magana a kauri ba bawan Allah yana nan a nan amma jirin ka shi ma kwararre ne a wannan abu na zamani da yake nuna kibla na'am to mun taɓa zuwa da waɗansu a nan masallacin yake aiki sai wani yake tambaya garinsu da ka faɗa sai ya nuno garin ka ya nuna yadda images na garin sai ya nuna wani masallaci na garin ɗaya daga cikin wanda muke tare da su sai ya ce kaga ya kauce to za wani yanayin ya za ya kan makallan to idan an yarda da wannan ma'aunin ya abin yarda da shi kenan sai a sai a dan karkace gurgudu yadda zai dace da alƙibla ne a dan motsa jiki kaɗan a masallacin ko yadda zai dace a dan juya tabarmin ko Eh, tambayar dan uwa abinda nake manta ban tambaye shi ba shine yaron da ya rasu yana da a amam ne yana da misali yan uwan baba yawwa to shi yasa su goma yan uwan baban yan uwan baban shi ba ba shi yaron ba
ba 'ya'yan baban ba
‘ya'yan baban shi? baban shi na da ‘yan uwa? ok to su ɗan shi yaron ‘yan uwarsa ɗaya ce kaɗai shakifiya? ita ce mace sauran akwai maza a cikinsu? o maza da mata ne ok to na fahimta to idan haka ne uwar sulusi take da shi ko fahimta na lau ɗin kotun fadi umi sulus shi ita kuma na ‘yan uwar kamar yadda muka ce tana da nisfi su kuma sauran da babu sauran a'a a'a lizzakari mislu hadin unsayi ta'asibi sun zama asaba eh na na al-insaf kai insafi akan kanka ka gan shi ne cikin hadisi na ka karanta hadisi
ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان na يأتي الإنصاف من نفسه al'insafu min nafsi watan kai adalci akan kanka abinda ka san shi ne kake da shi ka tabbatar shi kake da shi kada watan almaru adra bi nafsi Eh. na'am
tambaya ta akan mutumin da ya kebe kama akan wata halawa haka sai har juma'a uku ya yi mitin juma'a uku yaya wannan hukunci shi ma to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore watan ya sifanta munafunci ga mutumin da juma'a uku suka same shi na mis bai yi su ba wannan shine abin da na sani wannan shine hukunci a mai yiwuwa ne wani ya zama yana da wani uzuri wani uzuri amma dai hukuncin musulunci a cikin wannan shine wannan idan mutum ya zama yana da wani uzuri da hana shi halartar juma'a to Allahu a'lam ya kamata a same shi a ji uzurinsa idan uzurin wanda addini zai iya karba ne to shikenan sai addini ya karba amma idan wanda addini ba zai karba ba ne to ba za a karba amma dan jumlatan to ba za a yi hukunci wata amatan bai halatta mutum juma'a uku su same shi yana mazauni ba matafiyi ba bai halarci masallaci ba na'am wallahi na'am
Ina cewa ana faɗin ya hau ƙashi.
taba ta wani? a'a taba sai dai aka shiga ta ciki saboda in aka shiga ta ciki ai kaga an shiga ta cikin kawa ne ya amma in aka taba ai kaga ana taban kawa ne to yin nafila ba laifi matsala ce ta sabani kamar yadda na ce tunda kaga hadisin bilal ya ce manzo Allah yayi nafila hadisin abdullahi bin umar ya ce manzo Allah bai nafila ba hadisin abu abdullahi bin abbas na usama kuma dukan su dai sun shiga saboda haka duk wanda ka dauka a ciki yayi illa dai kaga mura'atin bil khilaf sai ka fita kai nafilan ka a waje saboda ba shakka ya tabbata wannan kowa ya gani da sai Rasulullah ya fito ya yi nafila to wannan kan kowa ya gani bin ijma'i to dan kai za a rika addinin ka sai ka rika abin da ijma'i ya tabbatar da shi sai ka bari ka fito waje kai nafila na'am
kamar ba duk kana da safin sunayen algibla na'am a kamar al'ular da kashafi ya gaba wata ran ake ba da labarin masallacin juma'a na kano da masallaci na kofar sarki lokacin da aka aza a shashin ginin an samu sabani kwarai wajen alƙibla sai da wani daga cikin manyan malaman kano ya fusata ya ce ina cewa nan kuna ce mun a'a duk waɗanda ya nuna musu nan haka sai da su ga alƙibla Allah wannan mai yiwa ne mai yiwa ne a babin karama Allah subhanahu wataala zai iya mabawa wannan a matsayin karama yana daidai da misali abin da sayyidina Umar yayi na Sariya ko Sariya tun musulmin yana zaune akan mimbari ya kira Sariya yana ganin su a can tahawus so daga abu ne wanda zai iya faruwa to saboda ladabi ladabi ga wancan kiblatu ta haƙiƙin na manzan Allah da aka ce to ba za mu kira wannan kiblatu ta haƙiƙin ba sai mu bar shi dai shi ma ijtihadi a saboda ta'adduban ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ta kiblan sa kadai ta zama ita kadai ce kiblatu ta haƙiƙin kuma sannan shi kashafi ka sani watan shi ba yaqini bane ilimin sa ba yaqini bane abinda kashafi ya nuna ba ilmi yaqini bane har yanzu zanni ne eh har yanzu abin da mutum ya sani ta hanyar kashe zanniyi ne ba yaqiniyi bane yaqiniyi shine alqur'ani abin da ke cikin alqur'ani wannan zai sa an ƙara maimaita mana kisan an izu ibn abdussalam kafin in bayanin mana ko mun san kisan an izu ibn abdussalam muna yawan faɗin sa wata rana wani bawan Allah ya yi ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je wuri kaza za ka ga aukiya biyar na zinare kuma babu humusi a kanka ko ka ɗauka ko ba za ka biya kumusi ba ba za ka bada kumusin shi ba ya je wajen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mashi a farki ya haka ya ga aukiya biyar rikazi kenan ko a wurin malaman fikihu a ka'idar rikazi akwai kumusi ya zo ya tambayi duk malamai suka tambaya haka manzan Allah adadin da ya gaya maka ka auna ka ga haka ya ce wallahi haka ne suka ce wannan ru'ya hakkin man ra'ani fil manami fa qadar al haqa saboda haka kawai shi kenan da ka ci abin ka ba kumus bawan Allah al-Izzun Abdussalam wanda yake ɗaya daga cikin manyan waliyan zamanin ne almajiri ne ga al-Imam Ash-Shafi'i ko ko ga makaranta al-Imam Shafi'i ta hanyar abul abbasin mursi saboda haka ya ce ai kawai lallai akwai kumusi ce ya za ka faɗi wannan magana mutum ya ce manzan Allah ya gani ya gaya masa kuma ya ce yadda sai na wasu ya gaya mashi haka ya gani ya ce ai wallahi akwai kumusi aka ce dalilin ka ya ce dalili na duk matsayin da za mu ba wannan magana da wuce dai mu ce mashi matsayin hadisi ba maganar nashi da wannan hadisi ne hadisul ahadi sunan shi hadisul a'ada zamirin thubuti da shi kada ya rubaita ba mutu daga wurin wani wamba shi ba shi kada ya rubaita hadisin ko to muna da hadisan da mutane da yawa suka rubaita daga wannan Allah ya zai sai ba mu ci ausu din nan alikadi alkunsu ko to da haka hadisin jama'a mustafiza da yanin jayi hadisin mutum ɗaya wurin da wasu malamai suka ce laifin shi ne shi ya ba
domin abin da kai ka sani daga hadisi da kai da shi kai ya faru da kai ko da sauran sahabbai duka sun yi ismani sun saba da kai kai wajibi ka yi kai aiki da abin da ka sani daga manzon Allah idan ba aiki da shi ya san wani abu daga manzon Allah manzon Allah ya ja shi ba ya da wa'an ba ya ila ya tabbatar haka manzan Allah ya ja mashi sai kuma da sahabbai gaba ɗaya suka yi ijma'i su sabanin wannan manzan Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu to shi anan yana da yanci shi kadai ya aiki da wancan kamar da nan watan na azumi ka ga mutumin da ya ga watan azumi ya ba taba ganin shi yayi ko da ko sauran jama'a ba su gani ba wanda ya ga watan sauke azumi ko da ya waje bai sha ruwa ko da ba zai bayyana shan ruwan ba zai kama baki ta adduban ma'al jama'ati wallahu alam so haka mas'alar sake dan haka anan ma kashafi watan komin girman kashafi da yadda yake malamai suna cewa har yanzu zanni ne shi kuma yana babu musulun zanni billahi ba yake yi ne qur'ani ne kawai yake ni sai sai hadisi mutawatir
su kadai ne yaqiniyat dan haka zai yi abin da ya ba ce zanni ne zai yi wannan kashafin nashi ba kashafin ne hakiki ba zai yi abin da ya gani ba ka'aban bane wani wa'amu zai ya ce ya za a ce wali ya ga wa'am sai ya ce maka yanda aka yi abdulkadir jilani yana makarin gausiya ya ji murya ya dauka murya hakifi ne a shi shedan ne ka gane to idan har haka zai faru da abdulkadir jilani a wannan makarin to me yiwa ne ya faru da kowane waliyi a makarin da yake ka fahimta wannan shi ne na أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة مدام to shi limamin ya juya tare da su ne ko yana ta bayan su kuma ya ci gaba da zama limamin su shi ba limami bane ya zo wucewa ne a shi limamin su da suke sallah tare eh a'a ai dawo nan ba juyawa ne gaba ɗaya ba na dawo ne canzawa shi ya koma ya canza su ma suka koma suka gyara sahunsu eh duka yana nan a ta gaban su yanda yake eh na'am sai na tsakanin sallar juma'a ina farawa da yaushe ne
sallar juma'a tana gare da sallar asa a tsora ga bufarin tana farawa daga zawali amma wanda zai ce maka tun daga lokacin duha da hujjojinsa da sauransu to idai ban san shiga wannan hayaniya amma ba shakka akwai kaunin da ya ce haka mazaban hanabila suna tafiya zuwa ga cewa lokacin ju- a juma'a yana farawa daga watan kafin zawali kamar a ce da awa biyu ko uku ka fahimta suna dogara da hadisin suma na duwadu ila buyuti na fana kilu ka'ilata dhahaki to tunda an ce sai an idar da sallah ma ake dawowa isal a baccin wadha to ashe kaga kafin wadha ake sallar juma'a sannan akwai hadisin abdullahi ibn mas'ud wanda kowa ya sani yayi sallah a irin wannan lokacin to duka dai wannan maganganu ne masu yawa sauran malamai gaba ɗaya suna ganin wannan ba abubuwan dogara ba kuma duka suna hatta arda suna kuskurar da wannan fahimtar fana kilu ka'ilatar du'a'i wata muna biya ake nufi sai mu biya kailulan mu da ba mu yi ba da ba ha saboda shirin mu na fita sallan juma'a faraha fi sa'atil ula din nan faka annama qarraba batnan wa maraha fi sa'atil thaniya faka ma annama qarraba haka to saboda suna kokarin zuwa fi sa'atil ula din to sai ba su samun daman ka'ilatul du'a'i to shi yasa sai suna yi bayan sun dawo na'am saboda kibla na'am aka samu ana sallah a kibla tun da liman shi kadai sai ya canza kuma sauran mamubuwan su canza ya
to yaya inhirafin yake mai tsanani ne ko mara tsanani ne a ɗan dan kaɗan ne ya haɗin kaɗan ai inhirafi kaɗan fa baya ɓata sallah inhirafin kaɗan baya ɓata sallah saboda haka idan liman ɗin ya canza da shi da su fi ijtihadi suke kuma inhirafin kaɗan baya ɓata sallah daga ka'aba dan haka canzawarsa ɗan da ya yi din su sallar su ba za a ce ta ɓaci saboda ba su canza ba inda inhirafin na da yawa to dole gaba ɗaya su su canza na'am kalan ba kudin alfasuna kula a zuwa bangare zuwa rana sai ai rana na fitowa da gabas zan kula ga wasu sun yau
muna cikin da
alkibla ai ba gabas ba ne ko ya danganta da inda kake ne nan ne alkibla yanzu wanda yake wanda yake wanda yake iran misali ya alkibla yamman shi ne ma gaba daya ma ko ba haka ba wanda yake india ai alkibla shi yamma ne ko ba haka ba ko suna haka mu yanzu nan mu alkibla tana gabas maso arewa mu ne ka gane tana gabas maso arewa ba tana ana cewa ko ka daga nan garin an ce ko 64 degree ko ne ne aka da na ji masu son da wasu nan abin suna faɗa to ba tana gabas sosai bane wanda a kibla take gabas ɗinsu sosai su ne irin mutanen kamar algeria ko ko can yammacin niger arewacin niger can wurin su tawa ɗin nan to su a kibla tana gabas ɗinsu ne ka gane wannan shi ne akwai wanda kan alƙibla a arewan su take akwai wanda alƙibla a kudin su take ko ba haka ba mutumin da yake toki alƙibla a kudin shi take ko ba haka ba ga wani ma ya ce madina ba saboda kaga ba ba rana kadai ba zai zama na sai da
kamar ofis mai hawa ɗari da wani abu ya zai kalle ya zai sallah a tayar da sa mai a wajen
wallahi kamata zai ga sallar sha'in da yake amma wasu malamai suna ganin cewa mafi kyau ya je ya sallah a wurin da bai fi tsawon kawa ba. wannan shine fatawar malamin mazhabin malikiya wasu daga cikinsu suna ganin abin da ake so shine ya koma da wurin da wurin a tsawon shi bai wuce tsawon kawa ko da yake wannan ba madogara bane gaba ɗaya domin ita kawa daga inda take da hawa'inta wata iska sararin da ke samanta fa ba nake nufi na ce hawa fa ba din da ke samanta har zuwa baitul izzi duka ka'awa ne ka fahimce ni ka fahimci magana ne yawwa kamar yadda kowane masallaci ma haka ne yanzu wannan masallacin ba za a iya zuwa a shirya space din saman shi ba ba za a iya ba inda zamani zai zuwa sami wani ci gaba da za a sai da space a yi wani gini na karfe kila ya zagaya ta sama sannan a daura gini ko a yi shi ya zama nauyin shi yana tafiya sama ba mu sani ba technology tun da an fara gada nauyi na tafiya sama kila za a yi gini a iska nauyin shi shi ma ya tafi sama ko ba haka ba misali afon bari misali to wannan space din bai halatta na masallaci da masallaci da saman shi har zuwa sama ta bakwai na masallaci ne na ɗaya wanda da ya ke cewa plus ɗin ubangiji ne ba a santawa ba da shi na na na da ƙarshensa inda a ƙarshensa za ta iya sallafin da ana hango saman kawa shi wannan daban wannan wato tulur ne an jari hawa ne wanda yake tabi'i ba mustana ba ta bambanci tsakanin hawa tudu wanda yake tabi'i ai da ma ta kaba a fari ta ka gane wani gairi zarfi ko inda bai cikar muharram cikin fari take so da dama duk tudu tudun gefe su tudu ne amma tuduna ne tabi'i suna da bambanci na to su suna ganin ce wanda tudu wanda yake ba ƙabi'i ba kamar gini da kuma itace misali kwatankwacin itace ko wani abu wanda ya wuce sauci da itace ma ƙabi'i ne kamar ya wuce wuce tsawon kaba ba za a na natural yi Eh, itace ma na tara da amma dai suna ganin cewa ba na na
malam a cikin zamanin nan da sarkin sosiyawa wani ya zo ya yi mana sallah karfe tara na juma'a sai sarkin garin su ya cire shi a limanci sarkin ba ya kyauta ba ya ce ka kuma ya yi wannan maganar jiya Mun yi wannan maganar jiya a ƙa'idar addini malaman musulunci malaman musulunci sun yi ijma'i a kan cewa bai halatta ba ka zo ma mutane da sabanin mazhaban da suke kai matukan mazhaban da suke kai na sunna ne bai halatta ba ka zo musu da wani mazhaba kuma daban dan ruda su ba kai in aka zo aka sami mutane hanbalawa ne a bar su a hanbaliyarsu an sami mutane hanafiyawa ne a bar su a hanafiyarsu in an same su malikawa ne a ibada ta da su a malikiyarsu wannan shine abin da ijma'in malaman musulunci na wannan zamanin suka yi kwanan nan bai kai shekara ɗaya ba sun haɗu sun yi ijma'i akan wannan mas'alar na'am na'am akram kallah na'am a kamacin da muke maganar sallah ne a da yawa da aka da kamar lokacin sama masallacin mai juma'a za a ga ana sallah a gaban liman a kuma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna wajibu lil imam ya tuma a misali kamar a saudi haka da makka da madina da za ka sassa wani abu gaban liman cewa ba ila sallah a gaban liman duk wanda ya sallah ya sake su wala a wannan halin ya abu yake ai matsalar da sabani ne a kai watan gaban liman da ha'inin aure da ha'in watan da gini ko ba gini idan da gini to wasu na ganin babu komai idan babu gini wasu suna ganin da komai idan babu gini to ba za a yi maka fata-fata ijma'an ka gane ba za a wuce neman ba gaban duka muna cikin fili za a yi sallah to ba wanda zai wuce gaban neman in ba gini a inda neman yake amma in kinan ne ne to wanda yake ɗakin da ɗakin shi gaban inda liman yake ne zai iya sallah a wajen a wurin masu kamar mazhaban malikiya hanabila ne kadai suka tsaya da cewa ko da gini ba za a wuce ka gane to dalilin wanda suke ganin cewa wanda gini za a yi wucewa dalilin sallar iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga dakunan su ka fahimta dalilin suke dalilin wanda suke ganin cewa kuma watan ta san yadda masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake a lokacin watan daga dakunan sai cikin masallaci akwai dakunan da suna ta gaba ne akwai dakunan da suna ta gefe akwai wanda masu gidajen su su ma dakunan su ta bayan makwabtan masallaci ne su ma cikin masallaci da ka bude kofar gida sai cikin masallaci ta fahimta shine zaka ji sai da suna aisha tana cewa sai nasu da yana miko mata kansa ko daga cikin masallaci tana tana tana tacewa ba tana tacewa ba na a a to kaga kaga kaga wannan yana na wannan wato da ni da haka su wannan su ga za na amma da wanda ba daga baya
tambaya ce wai shi da gaske ne akwai malaman da suke ganin imam Ahmad da Hanbali shi ba baki bane hadisi ne wanda yana jira a gaskiyar magana yanzu wannan duk da yake matsala ce mai zurfi na karatu amma ne gaskiya haka ne watan imam Ahmad ibn Hanbal kaman misali wanda suka rubuta littafin tabaqatul fuqaha da yawa ba sa shi daga cikin fuqaha sun saka shi cikin muhaddithuna ba fuqaha ku ba to amma dai wannan matsala ce mai zurfi wadda ban ganin tana da wani amfani kwarai kutsawa cikin ta yanzu tun da alhamdulillah ko da shi akan kansa ba fake yin bane a mazhabarsa da yawa an sami fuqaha'un da suka yi taqninin mazhabar suka suka watan babbaba fiqhin cikin mazhabar wanda ya faɗi wannan zai iya ce maka shi ma imamu Abu Hanifa ba bai san hadisi ba fiqhu kan faqihi ne gairu muhaddis saboda haka ba za a dauki misali fatawi shi ba saboda gairu muhaddis ko saboda ka'idar malami dole sai ya haɗa biyun kafin ya zama sahibu mazhabi to amma a mazhaban Abu Hanifa an sami mazajen da suka kannana mazhaban suka muhaddisu da dama kamar da shi ma mazhaban Ahmad ibn Hanbal an sami fuqaha da dama abin da yafi dacewa a ce ilimin hadisin sa ya fi ilimin fiqhun sa eh kuma wannan wasu ne ɗaiɗai ku suke da baiwar da zaka rasa ma wanne yafi irin Imam Malik irin Imam Shafi'i ka rasa wai wanne ne cikin abu biyun nasu yafi ko da ma dai Imam Malik ne kadai a cikin a'imma Imam Shafi'i fikihun shi ya fi hadisin shi amma yana da su duka imamu abu hanifa fikihun shi ya fi hadisin sa kwarai imamu ahmad ibn hanbal hadisin sa ya fi fikihun sa kwarai imamu shafi'i imamu malik shi fikihun sa ya fi kowa hadisin sa ya fi kowa a kowanne zaka rasa wanne ne wani za a iya nunawa a ce yana gaban imamu malik a cikin wannan fannin ba zai imamu malik a hadisi yana cikin al'umman da ake cewa jawazu amfara ya ishe ka imamu bukhari yana ce maka hadisi mafi inganci shine hadisin imamu malik ko malikun an nafi'in an abdullahi ibn umar ko a wajen sa to kuma in ana maganar fiqh sunan shi imamu darin hijra ko malamai suna cewa hadisin yushaku أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أفقه ولا أعلم هو أعلم من عالم المدينة أنا نفي إمام مالك إمام
mace ce da mijinta su krista ita a can inda suke tana tare da musulmi ne ta shiga makarantar allo ta haddace wasu izufuffuka alkur'ani to amma yan uwanta sun suka aurar da ita wajen dan uwanta krista dan kasu batta da musulunci sai ya taho da ita suna zaune a wani guri tana zuwa coci daga baya ita dai ta karfafa kanta a musulunci tun tana toge mishi a zuwa har ya zamana ba su damu da bai damu da ta je coci ko ka ta je ba amma sai ta zo ta daɗe ita dai bata an shi musuluncin ba amma dai duk abin da musulmi suke tana yi amma ba ta bayan ya sani sai ta zo gurin malami take son ta yi mutu an shi musulunci to shi zai iya bata musulunci
ai duk ban gane tambayar ba ni ban san musulunci ne ma ba fahimta ba kan da musulmi suke yi kada yi wace ba kan musulunci ne ban san musulunci ma'ana ba ta zo ta yi kalmar da ake ta miƙa wuya ga baki daya ba a lankana mata kalmar shahada ba ai ba lakana ba suna yi kada ta abin da musulmi suke yi ko ba lakana ba ta da yi an lakana ba ta da ta musulunta ya tinta da ita zama kewan ta yanzu da shi
zama da yawa haramtattun zama ne amma ita za ta iya zama falala rijalul mu'minuna ko lam ta'lamuhum to sai ya zama suna cikin irin waɗannan ita menene rajulul mu'minu bi mithqali fir'aun yaktumu imanahu ko sai ta zama cikin irin waɗannan mu'minatun ne min ali fir'aun taktumu imana ko sai ka ba makura ce a cikin zaman da take ba za ka je ka ce dole sai an raba wannan auren kaza kaza wannan in akwai hukuma islamiyya ko ko akwai halin da za a iya rabawan wacan ba tare da wata fitina ba ka fahimta amma za ta yi ta kore musuluncinta har lokacin da Allah zai ba ta ikon da za ta fita daga cikin ismansa na akwai wata matsala yanzu na wanda ta fito har an nuna a newsline ya ce tana makaranta amina ta musulunta har abin ya kai ga gidan sarki bin da na musulunci tana makaranta to sai zaman to abin ya zama da rikici shi uban yarinyar fasto ne har ya kai abin ga rediyo ana ta maganganu yana so ya zama kamar matsalar addini shi ne za a wannan yanayi ita ta ce musulunci take so ke iyaye sun ce sai a dawo da ita ta ce in ta tafi za su kashe ta shi masarautar masala ake nema karwa kallahu su ba da yan wani su ba da wanda suke ta menene masala ko da musulmai za su kare duka su ya halatta a bada ta da wannan shine fatawan addinin musulunci a nan wannan matsalar ko da musulmai za su kare gaba daya to bai halatta a bada ta ka fahimce ni wannan shine Allah ya kare mu
sallah ake sallar juma'a matafi juma'a